الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar asabar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna cikin watan rabi'un al'awwal shekara 1446 wanda ya dace da bakwai ga watan tara 2024 za mu ci gaba da karatun nahau النحو العربي daga littafin al'ajin romiya ala tsariki su'ali wal jawab na abdulkadir albaskari ko albiskari za mu tashi shafi da ashirin da bakwai ko shafi yawa shafi na talatin da ɗaya a wannan darasi na shida to a babin da ya gabata na babu ma'rifati alamatul i'rab balan zamu je ya dan kawo su misalai to waɗannan misalan su ne zai ɗauka sai ya mana li'irabin su sai rubuta i'rabu ba'd al-amthila wato li'irabin sashen misalai da muka kawo a darasin da ya gabata misali na farko ja'atir rijalu wan nisa'u mazaje sun zo tare da mata ja'a sai ka ce fi'ilun ماض مبني على الفتح والتاء ita wannan ta'un din litta'anisi an kawo ta ne don a yi bayanin cewa masu aikin wato mata ne ko kuma a yi ta'anisin wato shi fi'ilin tunda can ya ce wa in ta shi fazid alaihi ta'a in kaga dama shi fi'ili na da aka jingina ga jam'u taksir to kana iya sa masa ta'ut ta'anis game da in kaga dama zaka iya cewa ja'ar rijalu ja'ar rijalu eh to wannan shine to saboda haka shi ja'a fi'ili ne wanda yake madi kuma an gina shi akan fataha wannan ta'un da a gabansa litta'anifi don a yi ta'anisin fi'ilin ko fa'ilin eh ya kamata ya ce mabniyun alasukuni la mahalla laha min al-i'rabi duk inda kaga irin wannan ta'un ba ta da mahalli al-i'rabi ba a cewa da ita fi mahalli kaza kaza ko fi mahalli raf'in ko fi mahalli nasbin ko fi mahalli jar duk ba za a faɗa haka ba akan kawo ta ne kawai saboda fa'ida ta lafazi war rijalu shi kuma rijalu fa'ilun shi fa'ili ne na ja'a fa'ilu ja'a ja'at kenan fa'ilu ja'at marfu'un abin wa rufa ne bi dammatin zahiratin da damma wadda take zahira ta darasin da ya gabata za mu ji cewa jam'u taksir yana daga cikin kalmomi da ya kawo waɗanda raf'a alamata ita ce damma wanne sa'u to shi kuma wani sa'u da aka ce a wannan atifun ne wa ma'atufun mai goyo da wanda aka yi goyo a kansa alwawu wannan wawun da aka ce wa harfu atfin ita malaman nahau suke kira da harafi ce da ake goya kalma akan kalma mabniyun ala al-fatih ita ma wan nisa'u ma'tufun ala rijali ita kuma an-nisa'u lafazin an jingina shi ne akan ar-rijal wal ma'tufu kuma ka'ida ta nahau tana cewa والمعطوف يتبع المعطوف عليه lafazin da aka ɗauka aka goya shi a kan wani shine almatuf yatba'u yana biyan hukuncin almatufa alaihi wanda aka goya shi a kai a kansa shine wanda aka fara ambata sau da haka da zarar kaga ibara ta larabci an yi aɗafinta to sai ka jibi na farkon me hukuncinsa to hukuncinsa shi za ka ɗauka ka ba wanda ya biyo baya gare shi za mu ga cewa arrijalu kaga shi ne almatufa alaihi za mu ga marfu'i ne to hukuncinsa shi za ka ɗauka ka sa ma'an nisa'u sai ka ce wan nisa'u kaka ce wan nisa'a ko wan nisa'i to shi ne ya tuba'ul ma'atufa alaihi fi i'rabihi a ƙa'ida ta nahau al-ma'atufu ya tuba'ul ma'atufa alaihi fi i'rabihi wanda aka goya shi to yana bin hukuncin wanda aka goya shi a kansa ai tabi'ahu fi raf'i kaga ya bi shi a halin raf'a tunda ya zo marfu'i da ya zo majruri to haka shi ma majruri zai zamo wa alamatu raf'ihi alamar raf'a ɗinsa dammatun zahiratun shi al-ma'tufu din nan damma ce da take zahira fi akhirihi ga tana a ƙarshen sa in ka duba hamza ta ƙarshe wan nisa'u wannan shine sai misali na biyu yadribna yadribna shi ma fi'ilun wa fa'ilun to akwai fi'ili a kalma ɗin kuma akwai fa'ili yadrib shi ne fi'ili fi'ilun mubari'un mabniyun ala sukun fi'ili ne mubari'i an gina shi akan sukuni saboda mi kaga dole a faɗi dalili littisalihi bi damirin raf'il mutaharrik saboda ya sadu da zamiri mai wasali an gani sai ce wannunu ta ƙarshe damiru jam'il inasi ita kuma ita malaman nahu suke kira da damiri ne wakilin suna ne na jam'i ga mata wanda ya shafi mata mabniyun alal fatihi shi kuma an gina shi akan fatha fi mahalli raf'in ya zo a mahallin raf'a li'annahu fa'ilu yadrib saboda shine fa'ilin yadrib shi yasa can farko ce maka yadribna fi'ilun wa fa'ilun to saboda haka nunun niswa din nan shi a matsayin fa'ili yadrib shine matsayin fi'ili ja'al muslimuna musulmai sun zo جاء فعل ماض مبني على الفتح والمسلمون فاعل جاء to muslimuna sai ka ce ja'a shi irabi in za ka yi shi to sai ka sai ka yi fakkin ibara kowace kalma sai ka faɗi matsayinta shi ake kira da irabi to ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi an gina shi akan fatha والمسلمون المسلمون فاعل جاء شيني فاعل جاء مرفوع أبن ورفعني وعلامة رفعه الواو علامة رفع دين سواو wanda bayani ya gabata a cikin karatu wato duk rabin da zai maka ba zai fita daga ka'idan da ya faɗa a baya ba shi yasa in ka fahimci babin to shi kenan za ka iya li'irabi kuma in an yi la'irabi za ka gane abin da ake magana to an faɗa cewa jam'ul muzakkar as-salim wawun ita ce alamar rafa gare shi to gashi nan ya kawo wannan wannan nunun ta ƙarshe iwadun an tanwini ita kuma hurhure ce akan tanwini filismil mufradi tanwini ɗin da ya tabbata ga suna mufradi na muslimun a gani aga akwai tanwini tun da kana son kame sai jam'i sai ka ce almuslimuna ko almuslimu to in ka yi haka kaga shine asalin kalmar ja almuslimu an gani kaga ba wancan tanwini to shi yasa sai malamai suka ce a kirkiro nunun sai ta yi ishara zuwa ga wancan tanwinin da ke cikin mufradi to shi yasa aka ce na ja almuslimu na ja'ar rajulani mazaje biyu sun zo ja'a fi'ilun madin warrajulani warra julani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi limaza al'alifu li'annahu musanna karatu ya gabata cewa alif takan zamo alamar raf'a gami da musanna to gashi yaf'alani فعل وفاعل شما فعل فاعل يفعل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم تشي يف آ يف آ كو يف آ لا ني كو تسيتشي مكا يفعلاني يفعل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه النون لاتصاله بألف التثنية والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع لأنه فاعل saboda haka asalinsa za ka kalla asalinsa ya fa'alu ne an gani? an sa masa wannan alif saboda ta yi ishara da cewa shi musanna ne eh kuma ita ce alama ta rafa to wannan nunin ita ce alamar rafa ɗinsa eh ita ce alamar rafa ɗinsa shi sa ce maka wa alamatu raf'ihi an nunu littisalihi bi alifi tasdiya ko wal alifu shi kuma alif ɗin nan ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لأنه من الأفعال الخمسة يفعلون فعل وفاعل شما فعلين الفاعل تو أصل يفعلون دقا يفعلني يفعل فعل مضارع مرفوع شما لتجرده عن الناصب والجازم سبو دي تجردي دقا ma'ana tajarrudi ma'ana ba a samu nasibi ya shige shi ba wanda zai masa nasu ba ko kuma wanda zai masa jazma wa alamatu raf'ihi shi ma annunu litisalihi bi wawi jama'ati zukuri saboda ya hadu da wawul jama'a ta maza wal wawu damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun shi kuma wawun din nan damiri ne muttasili an gina shi akan sukuni a mahallin raf'a saboda shi ne fa'ili sai taf'alina fi'ilun wa fa'il taf'alu fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi annunu litisalihi biya'il mukhataba shi kuma taf'alina zamu ga ya'un yazo da shi to taf'alu sai ka ce fi'ilin mubari'un saboda ya nisanta daga shigan nasibi ko jazimi to me alamar rafa ɗinsa sai ka ce annunu ko subutun nuni saboda ya haɗu da ya ta mace wadda ake magana da ita sai ja'a abuka ja'a sai ka ce fi'ilun madun wa abuka fa'ilun marfu'un abuka sai zamo fa'ili marfu'i wa alamatu raf'ihi shi ma alwawu li'annahu min al-asma'il khamsa a bisa mazhaban kufa a bisa sauran mazhabobi na malamai kamar basara li'annahu min al-asma'i sitta to su ma sun gabata a baya cewa waɗannan sunaye wawun takan zamo alama eh alamar rafa ɗinsu shine alwawu wa abu mudafun walkafu da aka ce kaɗin nan shi kuma damirun muttasilun mabniyun alfathi fi mahalli jarrin li'annahu mudafun ilai dama su ba sa zuwa sai a halin raf'a bisa ga wannan tsari na li'irabi idan an ka cire su daga idafa to shikenan kuma sai su ɗauki li'irabi na suna wanda yake mufradi kama abun ja'a abun ra'aitu aban ra'ai sallamtu ala abin to amma in kan raba shi zuwa ga zamiri to shine za su ɗauki wannan tsari na li'irabi abuka hamuka da sauransu ra'aitu abaka shi ma fi'ilun wa fa'il ne wa maf'ulun bihi ya kunshi fi'ili da fa'ili ya kunshi maf'ulun bihi to ra'a sai ka ce fi'ilun madin fi'ili ne madi watta'u wannan ta'un din damirun muttasilun damiri ne wanda yake muttasili na da shi fi'ilin kuma shine fa'ilun wa'aba da ya ce wa'abaka to shine maf'ulun bihi shine aiki ya fada gare shi mansuban abin wa nasba ne wa alamatu nasbihi alaman nasba din shi al'alifu li'annahu shi ma min al'asma'il khamsa wa'aba mudafun wal kafu damirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mawdi'i khabdin bi'idafati aba ilayhi to shi aba din nan mudafun ne mana an raba shi an jingina shi zuwa ga wannan kafin din to ita wannan kafin damiri ce muttasili tun da an haɗe ta da aba ba munfasili ba ne kuma an gina shi akan fataha an gani amma yana mahallin jarra tunda mabni ne kaga la ya zaharu fihi i'rabun ba za a ga wannan jarra a kansa ba in ka canza fataha ɗin to kuma ya koma wani abu daban ya koma na mace kenan marartu bi abi ka marartu shi ma fi'ilun wa fa'il shi ma fi'ili ne da fa'ili wa bi abi ka jarun wa majrur shi kuma jari ne da majruri alba'u ba'un harfu jarrin harafi ne na jarra muta'alliqun yana ratayuwa bi marra da fi'ilin marra da ya gabata eh saboda da kace ka wuce to wucewarka tana ratayuwa ne ko kuma a shi babansa da kace ka biyo ta gunshi to kaga yana da alaƙa da shuɗewar da kai kusa gare shi wa abi majarurun bilba'i abi abin wajarra ne da ba'u wa alamatu jarrihi al-ya'u alamar jarra ɗinsa shine ya'u li'annahu min al-asma'il khamsa wa abi mudafun wal kafu damirun muttasilun mudafun ilai to sai ja'atul muslimatu mata musulmai sun zo ja'a fi'ilun madin watta'u hawayo ta'u ta'anisi as-sakinati ko as-sakinatu ta'u ta'anisi as-sakinatu dalatun ala ta'anisil fa'il ita kan zo don ta nuni cewa wanda ya aikin nan mace ne ko kuma an ba shi hukuncin mata kamar jam'ul taksir wal muslimatu fa'ilun marfu'un bidammatin zahiratin fi akhirihi ko ala akhirihi ra'aitul muslimati ra'a sai ka ce fa'ilun madin watta'u fa'ilun ta'un ta zama fa'ili wal muslimatu maf'ulun bihi mansubun bi kasratin na'ibatin 'anil fatahati li'annahu jam'un mu'annathun salimun to al muslimatu dinnan zamu ga maf'ulun bihi ne an gani mansubun to me nasabar sai aka ce bi kasaratin da kasara na'iba wadda take wakilta anil fataha daga barin fataha madadin a ce ra'aitul muslimata a wanda jawabi ya gabata a darasi da ya gabata a kansa to su waɗanda ke masa wannan li'irabi to in ya zo mahallin nasaba sai su yi masa kasara sai kasara ɗin ta wakilci fataha ɗin saboda jam'i ne na mu'annas salim sai ja al-muslimuna ja a fi'ilun madin wal muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu al-muslimuna fa'ili ne abin wa rafa alamar rafa ɗinsa alwawu والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لن يفعل لن سيكتي حرف نفي واستقبال إيه ونصب aiki uku take na farko tana korewa na biyu tana kore abin da zai zo nan gaba na uku tana yin nasba ga fi'ili mudari lan duk inda ka ganta to aikin ta kenan wa yaf'alani ko wa yaf'ala sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun fi'ili ne mudari'i abin wa nasba bi hazfin nuni saboda shafi nunin da aka yi asluhu yaf'alani wal alifu bamiru tasniyatin to wannan alif da kake gani laɗin nan da aka ja alif bamiri ne na tasniya da ke nuna cewa masu aikin nan su biyu ne fa'ilin kuma shi ne fa'ili shi alif ɗin lan ya fa'alu lan harfu nafiyin yan sibul mudari'a wa ya fa'alu fa'ilun wa fa'il ya fa'alu fa'ili ne da fa'ili wa wawu jama'atin zukuri wannan wawun da aka ja da dhamma ta ja shi damirun muttasilun shine damiri muttasili huwa alfa'ilu shine fa'ili wa huzifatin nunu an shafe nunun fi akhiril mudari'i a ƙarshen fi'ilin na mudari'i lin nasibi saboda nasibi wa huwa lan shigowar lan shi yasa aka shafe nunun ba ce yaf'aluna ba lan taf'ali lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin wa taf'ali fi'ilun wa fa'il taf'alu sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun fi'ili ne mudari abin wa nasba bilan wa alamatu nasbihi hasfun nuni min akhirihi litisalihi biya al-mu'annathati al-mukhataba eh والياء فاعل لن تفعلي بذاك aikata kaza ba kaga mace ce saboda wannan ya'un din to an shafe wannan nunun saboda lan marartu bi ibrahima marartu fi'lun wa fa'il bi ibrahima jarun wa majrurun eh alba'u harfu jarrin ba'un din na harafin jarra ce muta'alliqun bi marra tana ratayuwa da fi'ilin marra wa ibrahima majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al fatahatu me yasa li'annahu ismun ghairu munsarifin saboda suna ne wanda baya dokan wasali kasa kuma baya dokan tanwini eh duk da kuma bi ta biyo bayansa lam yakhsha lam harfu jazmin wa nafiyin wa kalbin ita ma aiki uku take yi na farko tana korewa na biyu tana ɗaure ƙarshen fi'ili mudari na uku tana jirkice mudari'i ta maishe shi zuwa ga ma'anarsa ta madi zuwa ga ma'anar madi don misali in ka ce lam yaksha aga za ka ce bai ji tsoro ba aga inda an ka fito ke mai yiwa nan gaba zai ji tsoro to shi ne kalbi ɗin kuma ƙa'ida shi fi'ili mudari'i yakan fara ne daga alhal halin magana zuwa abin da zai zo nan gaba bai da alaƙa da abin da ya wuce to amma shigar da lam to sai ta canza shi daga wancan ma'anarsa ta asali sai ta bashi ma'anan madi wa yakhsha fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hasfu al-alif min akhirih wal fathatu dallatun alaiha eh saboda haka asalinsa ya sha ne to amma saboda an shigo da lam sai aka shafe wannan alif fataha din ita ke maka ishara zuwa gare shi lam ya da'u lam harfu jazmin ilakh ma'ana wa kalbin wa nafi wa ya da'u فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو shi kuma asluhu ya da'u akwai wawun eh amma an shafe wawun saboda lam wadda matu dalatun alaiha wannan damma ɗin da ke kan ainun ita ke nuni kan cewa wawun aka shafe saboda wawun damma ke janta lam ya jiri lam sai ka ce harfu jazmin wa ya jiri fa'ilun mudari'un majzumun bi hasfil ya'i min al'akhiri wal kasaratu dalatun alaiha to shi ma an shafe ya'un asluhu ya jari tutun da lam ta shigo sai a ce lam ya jiri ko yawwa saboda mu'tallul akhiri ne kamar yadda ya da'u mu'tallul akhiri ne kamar yadda yakhsha mu'tallul akhiri ne to duk wani fi'ili mai illa a ƙarshe ya faɗi huruful illa a darasin da ya wuce to duk wani harafi da yake da fi'ili da yake da harafin illa a ƙarshensa to idan jawazimu suka shige shi to za a shafe harafin illa din wannan ita ce ƙa'ida yawwa ya rage mai aka shafi abinda aka shafe sai kaga wani wasali ke jansa duk wasalin da ke jan wannan abin to shi za ka azama harafin ƙarshe kaga ya sha da yake alif ne alif kuma fataha ke janta to da aka shafe alif ɗin sai aka wa shilin fataha haka ya da a gani kaga wawun ce wawun ita kuma bamma ke janta to da aka shafe wawun sai aka ɗora bamma akan ainu haka ya jari kaga yawun ce ita kuma yawan abin da ke janta kasara to da aka shafe ta sai aka wa ra'un ɗin kasara don ka gano ga abin da aka shafe ba tare da kayi wata wahala ba to shi na hau duk abin da zai gaya maka to yana kawo maka abubuwa ne tare da dalili in kaga kaza to dalili kaza ne in kaga kaza dalili kaza nan za mu kwana insha Allah darasin da zai zo sai mu tashi akan al-ma'rabatu so in dai mutum ya mai da hankali to wannan littafin zai zama masa mabuɗi na sanin lirabi da hukunce-hukuncen kalmomi kaga ya yi ma sharhi ƙarshe kuma ya baka 'yan misalai na lirabi kai kuma sai ka je ka auna da misalan da bai kawo ba ko a cikin alkur'ani ko a cikin hadisai sai ka fitar da su to haka yau da gobe yau da gobe da abin da ake so abin ya zamo jiki ya zama ɗabi'a da abu ya zama ɗabi'a ka shi kenan ka riga ka fahimce shi ba ka da wata matsala kama abin da ka sa sai ka kamar ka gane abu daga baya kuma ka rikice to ba ka mai da hankali ba har abin ya zama maka ya zama maka ɗabi'a da kuma al'ada to shi karatu haka ake so dole sai an ɓata lokaci an bi dare an hana ma ido bacci an ba shi awoyi to kai kuma sanda ya tashi buɗe ma kai ko za ka yi mamaki za ka yi mamaki abin da ke damun wani shi sai ga wata ɗaya wata biyu wata uku ai ya ci a ce ya san kaza sai ga ko bai gane ba to ba haka abubuwa suke ba ya danganta daga himma da kuma ikhlasi to su ne Allah zai kalla sai ya buɗe maka abubuwa masu wahala nan take sai ka ga komi ya zama mai sauƙi gare ka ka gani shi wani can wanda ka ga yana abin kamar kamar wasa da baka san iya shekarun da ya ɗauka ba kila yana wahala kamin ya kai ga wannan manzalin baka san iya littafi nawa ya karanta ba akan wannan matsala kai kila shine na farko gare ka kila shine na biyu kila shine na biyar kila shine na goma shi kuma kila ya karanta littafi sama ga ɗari to ka gani eh to dole sai an dage ba ka gani dole sai an dage Allah ya samu gani. To subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.